بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna safiyar asabar sha biyu ga watan jimadal akhira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya sha biyu ga wata 12 ga watan jima'a ta hijirar manzo Allah sallallahu alaihi daga Makka zuwa Madina shekara 1443 daidai wanda ya daidai da 15 ga watan 1 shekara ta 2022 wannan kuma Allah da shi ne kasata na bakwai cikin jerin gin karatukan da ake gabatarwa daga cikin wannan littafi mai albarka littafin Imam Ajuri wato kitabun shari'a na Imam Ajuri taken karatun kuma karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki azuta mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam ya azuta mu da amfanuwa da su duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu ne da ganin cibiyar mu ta ilimi wato darul hadisi salafiya wadda ke number 4 madarka road gaskali zaria kaduna state nigeria darul hadis makaranta ce da malam albani gina a wannan gari na zaria don cimma manufofin da awarsa da fatan Allah da nufi ya samu kare lafiya in ba manta ba muna cikin mukaddima ne har yanzu ba shiga a cikin matanin karatun ba muna sharar fage ne game da abin da ya shafi aqida ta salafus salih ashabul hadis firqatun najiya da sauransu ne a karatun da ya gabata mun kwane inda muke jin bayani game da tahammul ahlul ra'ayi wal kalami ala ahlul hadith wal asar yadda ma'abota ra'ayi don ilmul kalam yadda suke kai farmaki da hari ga malaman hadisi da asare na magabata mun ji bayanai da malam ya gama gawa ciki inda ya kawo mana a magana ta ibn qutayba a karatu da gabata kenan game da yadda aka samu malamai 'yan lugal arabiya da ‘yan ilmul kalam suke ƙoƙarin aibata malaman hadisi cewa ai ba su ma iya larabci ba suna kurakurai a cikin karatun da suke kawowa da dai sauransu inda malai ba su amsa cewa duwani fage duwani malami da aka samu wani fage za a yi samu ya kuskure ba malaman hadisi ne kaɗai ke iya kuskure a harshen larabci ko a wani abu ba sannan muka kakare karatu da inda abu suleiman khattabi yake ba da amsa dalilan da ya sa ashabun ra'ayi da ilmul kalam da 'yan gari na kashe gari wato 'yan ta'assubanci na mazhabobi suke kai hari ga malaman hadisi da kyama dalili ɗaya daga ciki shine kowane zai je ɗebo hadisai ne kawai yin karamo ya zubo da ɗebo su ne kawai da ya ɗebo yana gani ya yi bajinta ga madogara ya riƙe sosai sai ya to sai a ce mashi a wannan hadisi da ka rubuɗo ba hadisi ne ingantacce daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to sai mu ce kumbura sai koma faɗa ya mai da abin faɗa da dai makamantarsu haka ɗan mazhaba shi ma zai ɗauko magana ya ce kafe wani ra'ayi ana nan sai a kawo mashi ga hadisi ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama makarkare bayanin cewa in kun lura sheikh nasiruddin albani yana daga cikin mas'ala da ya fuskanta a cikin da'awa da ake tsawon rayuwarsa yadda aka samu wasu malama suna jinginta cewa wai a malam nasiruddin albani ba wai bai san fiqihu ba kawai malami ne da larabci da dai sauran irin maganganu da ake jingina a gare sa wanda mu har anan ma mun ji akwai masu jingina cewa wai ma bature ne wai bature to kasance shi bature kuma ta soke duk karatun da yake da shi ina fatan fahimta a kansa ɗin da ya gabata ba da amsoshi masu tsawo da bayani filla-filla a kan wannan jingina mai turanci da ake ko kuma magana cewa ba malamin fiƙihu ba ne haka nan malam awal adam albani zariya malamin mu kenan allah ji shi da rahama kima an samu da tumce-tumce irin da yawa ce ba malami ba ne ba ma fagen da ya iya cin ilimi babu kaza da kaza yaro ne menene son girma ne kuɗi yake so duka duk wanda ke da wata barna da aka tona mata asiri sai nema wani abu da zai manna don mutane su kyamaci wannan malami na hadisi malami na sunna kuma in mulura wannan abin ya samu asali tun daga farko ne za ga annabawa haka ake samu masu adawa da annabawa suna makala masa sunaye da siffofi domin mutane su kyamace su su guje su sai da su sha'irin majinunin watan kuma a ce da shi mene watan a ce sha'ir watan a ce majnun watan a ce kuma yuridu an yi takabbara an yi tafaddala alaina wani lokaci kuma yuridu an yi khurija kumin ardikum kuma duk sun san ƙarya ne ba haka abin yake ba amma me za su makala a ce suke da gaskiya wannan mai da'awa ta gaskiya bishi bai da gaskiya ko a kyamace shi to mun zo inda muka kan tabbaituka da malai kawo mana na Malik ibn Qayyim al-Jawziya wanda mun gaba karanta su lokaci kure bana ina jin zamu dan karanta su mu ji abin da ya bada amsa ga masu fada da malaman da suke na sunna malaman hadisi a ƙasa yake cewa ya man yu'adihim li ajli ma'akila wa manasib wa riyasatil ikhwani a cikin nuniyarsa yake cewa ya kai mai adawa da malaman hadisi li ajli mu'akilin saboda dan taro da sisi da zaka samu saboda shi yana zuwa ya kare wata banna ga shugabanni musamman idan abin ya shafi shugabanni ko masu kuɗi suna banna ko wani abu zai iya jawo aya da hadisi yana cewa ai abin nan da ake ma shine daidai sai zama yana faɗa da wa'ancan malike cewa a'a a gyara shi ba a gyara ce a ta dame shi ba a dai ci gaba idan dai har zai samu abin da ya sa aljihunsa zai samu kujerar umara zai samu kujerar aikin hajji to damuwar gyaran al'umma da gyaruwar ƙasa ba shi da damuwar shi ba shi dai a cika mai aljihun shi kawai a ce shi ne babban malamin ƙasa a ba shi lamba ccc wace ce yawwa in dai wannan na nan to damuwa ba matsala ba ne gyaran al'umma ba damuwar shi ba ne wa manasik ya kai mai adawa da malaman hadisi saboda mukamai wa riyasatul ikhwani ya kai mai kokarin adawa da malaman sunna saboda samun shugabanci wani kuma shi dalilin sa kenan ashe shine sarkin malamai to hiluka hatikal adawatu kan biha min hasatin wa madallatin wa hawani yace kaga wannan adawa da kake yi za ta tozarta ka za ta wulakanta ka kan biha min hasratin to so nawa waɗansu suka yi suka ƙare da asara wa mazallatin da ƙasƙanci wa hawan da tulaƙantuwa a rayuwa su gama adawar su gama haɗa malaman sunna da hukumomi da sarakuna da masu kuɗi da jahilan gari ma a ƙarshe kuma sai ga su ne ƙasƙantattu ba waɗannan malaman hadisi ɗin ba ina fatan fahimta allah cikin imam ahmad bin hanbal ya ce bainana wa bainahum shuhudul jana'iz tsakaninmu da wannan matsayatan malaman shine ranar da ranar da muka mutu a ranar za a gane waye na Allah waye na mutane waye ke hidima ga mutane ran da aka mutu yasa duk da wani malami ne sunna mutu sai ga an yi cucurdu akan gawar shi dan bid'a kuma fa sai dai kaga bid'o'i kawai suna tashi a wajen malamin da yake na gwamnati ne ko wani mai kuɗi ko wani basara ke fa shi ma daga shiru ba labarinsa sa amma ka ji waɗannan malamai na suna mu ɗauki kyan misali a nan najeriya nan kusa-kusa ba sai mun kowa lokacin shi ɗan hudu can baya-baya ba har yi waɗannan malamin namu na suna irin su malam awwal malam abubakar gumi malam jafar malam albani har yau kana ji kamar ga sunan a raye kuma san da mu suka mutu da gaske mutane sun shiga damuwa da gaske ba wai siyasa ba to dama ce baina baina kun shuru jana'iz haka suke mutuwa cikin izza da daraja ina fatan fahimci wani abu ibn taymiyyah al-harrani rahimahullahu ta'ala radda ya mutu a gidan yari an sa shi aka mutu wani basaraken gargajiya ko ba basarake ma na musulunci ba na gargajiya ba aka sa ibn taymiya a gidan yari a rijiya saboda mene wayannan matsiyatan malaman sun je sun hada shi da hukuma ita kun hukuma dama tana tsoron waye zai ce za a ce yana da tasiri cin al'umma musamman in ba gaskiya take ba idan ba sarake gargajiya ne ko hukuma ce ta siyasa na cuta ne to in aka ce ga wanda ta tsarin fada ko meye duk abin da zai yi idan dai ba koma zai ce to me kake so da a fada ba to sai sun fada da shi haka na da yake amma ba haka ba ibn taymiya sai da ya yaƙe kwato ƙasar dimashq a hannun tatar su sarakunan suna ce inda mulki ke so da tun ya dare tun da ya samu damar da ɗare kan mulki ɗin shi sarki ya gudu amma ya jawo shi ya ce mu aiki mu kanta wani kuku ji ku ta sarauta ina fatan kwanci wannan abin amma ƙarshe mai faru wannan miyagun malaman suka dinka kai ƙulla ƙulla ƙulla ƙulla ka sai da aka kama ibn taimiyya aka kulle a gidan yari aka kulle a cikin jijiya ma a gidan yarin ma amma da ibn taimiyya da wancan malaman da shi sarkin da ya kulle shi waye kaskanta walla ko tantama babu da wayannan malaman da su sarakuna su ne kaskantattu su suka wulakanta dan ibn taymiya ya mutu cikin izza kuma hayyo ana jin izza ta da ibn taymiya haka aka je aka dauko shi bayan ya mutu wa ranar sarki zai fara kuka wa ya bada hutu haka suke sai sun gama banna sun su ta surutu kawai surutu ba yake farid ba wani fa'ida haka aka zo aka cika gari aka rufa damash gaba daya ba inda za ka ko shagon ka ka buɗe ba ka ciniki ba wa ma zai buɗe shagon ina fatan fahimta haka mata da yara da maza da kowa ya cincirindo jana'izar ibn taimiya aka ce ba taɓa ganin jana'iza irin wannan ba amma ina wannan malaman fadin suke sun mutu ba san ma sun mutu ba yanzu kana son ka ji su watakila suna ɗauko labarin ibn taimiya sai ce maka ai wane da wane sun taba ada to ai baka ma san shi ba yanzu ne kake jin labarinsa amma babba da yaro mace da mijin san ibn taymiya wani sheki ne a cikin babban malami na addinin musulunci disan abin da ya faru da ibn ahmad ahmad bin hanbal haka sun ga adawa da shi suka ji suka shi da sarakuna na musulunci a wani lokacin sarakunan ba su manci abin nan ba waɗannan mu'tazilawa da muke magana wanda mu ci gaba da bayani akan sa sai kowa ya gane su har yanzu akwai su suna nan suna rayuwa kuma suna banna amma da ke yawa malamai hankalin su bi kaiwa garo na ba su masu mai ake ciki ba ina fatan fahimci wani abu to a cikin katin mu za mu fallasa su mu ba da kyakkyawan misali da adireshi yadda za a gane su suwaye waɗannan mutanen amur bin hanbal suka shi ma suka kulle shi a gidan yari aka yi ta mai azaba ƙarshe allah fito da shi haka Allah ya sa ya mutu da ya mutu kuma me ya faru shi ma da sama abin da ya faru da shi kenan wancan duk sun kaskanta shi Amr bin Hanbali kuma shine daukaka to shine ke ga maka Ibn Qayyim al-Jawziyya ke ce maka fa tuhinuka hatikal adawatu kan biha min hasratin wa madallatin wa hawani wannan adaba abin da ta tsina maka da malaman hadisi sai asara da kaskanci da wulakanci duniya da kiyama wannan tun anan duniya ke nan za ga mutum ya wulakanta sai ke cewa wala saufa tujni tajni gibbaha wallahi an qurbin wa tadhkura wa tadhkuru sidqa bil imani da sannu zaka girbi sharrin da ka kulla yace na rantsa da Allah nan kusa kusa wa tadhkura wa tadhkuru sidqa bil imani zaka tuna cewa ashe wanda suke da imani suka tsaya akan sunna to suna da gaskiya akan wannan abin ana zuwa lahira za kwashi farashin abin da ka siya fa idza taqatta'atil wasa'il wantahat tilkal ma'akilu fi sari'i zamani yace a lokacin da dukkan wasu wasa'il da kake da su suka tsintsinke wanta hattikal ma'akil wa'annan ɗan matsabbai da kake ansa suka ƙare fi sari'i zamani a zamanin da ke mai gaggawa mai gudu وهناك تقرأ سن ندمان على التفريق وقت السير والإمكان yace to a lokacin ne zaka fara ƙwanƙwasa haƙora na mai nadama alal tafrid na wuce iyaka da kai waqta saidi lokacin tafiya wal imkani da lokacin tabbatuwa yana share zuwa a filin kiyama kenan zaka je kan da nadama me yasa baka bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba وهناك تعلم ما ما بضاعتك التي حصلتها في سالف الازمان ابن قبيل ce annan ne zaka san ma bida'atuka allati hasaltaha wani irin haja ka tattalawa kanka fi salifil azmani a zaman da ya wuce ka tattala biyya ga Allah da bin sunna da kantar da sunna koko ka tattara duniya ne ka sai gidaje ka sai manyan kaya ka aure mata ka hada kai fada da sunnan manzon Allah a lokacin zaganin me ka tara wa kanka sai ce illal wabalu alayka wal hasarati wal khusran inda wadi fil mizani ba abinda ka tara wa kanka a duniya sai dai narkon azaba wal hasarat da asarori wal khusran da tabewa inda wadi fil mizani lokacin za a auna aiki a cikin mizani sai ka ga malaman sunna ya dauye sama kai kuma naka ga ya tashi saboda tsiya ka tsukakunta ta a duniya din kailun wa qalu malaku min hasil illa al'ana wa kullu dhi azhari yace qil an ce wa qala ya ce ma malaku min hasil ba abin da tsina mutane ina fatan fahimta ina ishara kan ɗan mutakallimuna a ƙara da ƙila wa ƙala wa taraddada wa irin wannan lissafin ba wai a jawo Allah ce annabi ya ce a ce haddasana fulani an fulani qala qala rasulullahi ba ina fatan fahimta yace nan ba wani abu suke na maka mushi illa ana sai dai wahala kawai zaka je ka samu wani wallahi ya kwashe shekaru ya furfura yana ta wani karatu duk kila wa qala tara kawai da laukaniyat laukana kaza la lazima an yakuna kaza wa in kana kaza fa la budda an yakuna kaza وهذا جوهري والجوهر ما له استقرار ba fa aya ba hadisi kai waɗannan kalmomi zaka ji ana jauhar ina fatan fahimta arkanun a'radun wane ne su annan ya kare rayuwarsa ya kare kilo kal da maganar mutane kawai ba maganar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah wannan jama'a zai daidai da wanda yake cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala fi surati kaza ina fatan fahimci wannan abu to shi ne ibn tabi yake cewa ba abin da ka tara wa kanka gaje lahira da irin wannan abun qil wa qalu malaku min hasilin illa ana sai dai tarin wahala kawai mun ga muku zamu zo kuma zamu yi tali wannan malaman karanta muku a fili malaman da suka ƙara yawa a cikin falsafa da mantiki in sun zo mutuwa a ƙarshen rayuwarsu suna mutuwa da dana sani dana sani tun a wancan mutanen gabata gazali da Allah ya taimake shi da Allah ya ga tsarkin zuciyarsa cewa falsafa ya shiga da gaske ne ƙarshe me ya faru a rayuwarsa ya ritaya daga wannan ilmi na falsafa din kuma ya ringa gargaɗi ga mutane cewa wallahi kada in ka shiga ka fita in baka shiga kanka so ma dama hay rubuta littafi iljamul awam an ilmil kalam jallin zamun wawaye game da shiga ilmul kalam littafi da juzi guda ɗaya ibn gazali ya rubuta shi gazali aka yi koma yarin kuma sunnan manzon Allah sallama aka ce ya rasu sahihul bukhari na kirjinsa yana nazarinsa ya aje duka wannan kila wakala da wannan falsafa din gaba da sai runguma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abul maali wa aljuwaini haka shi ma ya kai kwalkwalwa irin shi shaharu satani su ma sun kai kwalkwalwa ilmul kalam amma ƙarshe da nadama suka cika har ciki akwai da yake cewa shi yanzu ban an je lahira to in ba Allah rufe da rama da wuce ida zai je wajen Allah kenan ka ji fa ka shekara 60 kana katu ko 70 amma kana cewa da wuce akida ka je wani dalibin ya je ruwa shi ce kai wani eh me kake kodar cewa game da ubangijin ka sai ce ni na san ubangiji na kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ina da aqida kaza sai ce Allahu akbar ka gode Allah yace ni gashi na girma na zo mutuwa amma ban san me nake kudusha game da ubangiji na ba sai yace in Allah bai ji kanshi da rahama ya shiga uku yace shi dai yanzu abu ne ce kawai zai mutu ne a aqida irin ta tsofaffin garin su malamin da ya kai wannan matsayi haka suke karar da dana sani ko ba su kadai ba duk wanda ya spendin din rayuwar shi a wani abin da ba shi ne Allah ya ɗora shi akai ba haka yake ƙare da na sani ina so ku ɗauki misali mutumin da ya ƙare rayuwarsa wajen sai da rake ina fatan fahimta kullun rake da sassafe ina ka je karkar rake da safe da ya ƙare karkar rake in ya gama gaba ɗaya can sanyi ya kama shi na fadama da mene gaba ɗaya sai da ya koma shi gashi ya tsitsike gaba ɗaya ko bai ma san bai a duniya ba kullum zai shiga cikin damuwa bai hassala komai ba ina fatan fahimta mun ba ku labari mala albai babu labari cewa wani mutum ne a ibadan aka yi shi ya zo mutuwa sai aka yana taro sisi taro sisi aka aka yi ce la ilaha ya kasa faɗa sai dai taro sisi taro sisi me yasa daura rayuwa da kare ta kenan taro sisi da safa ya kafin kanka rake ya wuni yana taro sisi yana talla har dare ya karfe tara goma aikin kenan bai je ya zauna ko da minti goma an kwame karatun ƙwararri ko hadisin manzan Allah ba sallah ma yana yi sai hawan feda ko gangame jo to ka ga mun ya za a rayu ta ya za a gama a wace ira za a gama a wannan rayuwar kenan dole a gama da dana sani ina fatan fahimta ina ka fito za ka ina za ka je kuɗi kaza kaza haka haka wanda suke yan boko daga cikin mujahilai daga ciki ba ma a kasarhum yawansu ya kai matuƙa mutum zai gama firamare sakandare ya je digiri ɗaya biyu uku hudu har ya zama farfesa har ya zama wata iyaka har ya zama wata tsaya a duniya duk ya tara tarkace sai je lahira ko kuma sai ya tsufa tsan ya yi ritaya ko in ce an mai ritaya don dole shi za a mai dai lokacin shi yayi yanzu ya gama yanzu ya dawo cikin anguwa ya zauna sai ta mazuru yau mai aikin yin shi tukuna sai dai jarida kawai irin so jarida ka gana ta karkada kai yana tsaki ba iya turanci ba na statement din wrong yana ta wani kakin mutane ba turai ta turutu in ya gama karantar jaridar sai aje ta kuma sai zama ta mazurai ya ga ina za shi ga yana yawa sai ga wani ya hau mota da ya rasa ma me zai a rayuwa da yawa ga sanar haka kake gani shi nan bakwai sa'a ba wai sai tambayi zo aikin addinin musulunci sai shigo sai kwace kwamitin masallaci ko kwamitin makarantar islamiyya ya ta kawo dattin kan shi na zuwa ku ta rikici ya ta haɗa ku faɗa a ta rikici a wajen da ƙibar wajen zama lafiya in an tara kuɗaɗe ce bai da da kowa ba za a yi wata ƙa'ida za a yi banki zai kawo ku turin shi kun ɗauka mutumin kirki ne duk shi sai an ce kuɗin kuma ce in an nema ya ce wai yaranta suna nan da yawa mun gani alhamdulillah mun yawo ta duniya mun ga abin da yake faruwa daga mutum ya ƙare ya washe kuma wanda ya zo addinin musulunci kenan kuma bai san ɓanna yake a cikin addinin musuluncin ba wanda bai iya ba yana jin tsoro sai koma gefe sai dai zama a gida faɗa da yara ya wace shi da surutai sai koma da dada sai zai gama rayuwa shi dan ya zo bai komai ba a rayuwa kawai abin da ya duniya kawai jama'a na fatan kun fahimci wannan abu to jama'a mu sani cewa abinda za ka tsorota ya gyara maka rayuwar duniyar lahira shi ne ka kama ƙalar lahu ƙalar rasulu ƙalar sahabatu da simtari malabi ta da yake cewa ƙilin wa ƙalun malahu min hasilin illal ana wa kalladil alhani ba abin da ke cikin waɗannan ilimi na ƙila wa ƙala sai shan wahala wa kalladil alhani da wahalar da mai kwakwalwa kan shi ne shi ma wahalarwa da jiga ta kwakwalwa wallahi ma yi jidi alaika kuna ka illa zalladi ja'ar bihil wahayani ya ce ya rantse da Allah ba abin da zai amfanar da kai a can lahira sai abin da wahayi guda biyu suka zo da shi ne ƙalar lahu ƙalar sulu ƙwararri da sunan manzan Allah shi ne kaɗai zai maka amfanar al'iyama wallahi ma yujika min sijinin jahimi siwal hadith wa mahkamil qur'ani ibn qayyim ce na nan da Allah ba fa abin tsirar da kai daga gidan yaron wutar jahannama siwal hadith in ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa muhkamil qur'ani da kuma qur'ani wanda yake muhkam dinsa wallahi laysa nasu illa ahluhu na rantse da Allah ba wasu ne mutane ba in ba mu abota qur'ani da hadisi ba wasiwahum min jumlatil hayawani waɗanda ba malaman hadisi ba to ka lissafa cikin taron dabbobi kawai Allah shi kyauta to wannan shi ne ƙarshen wannan gaba da malai kawo mana na irin kai farmaki da ake malaman hadisi da kuma suwa ke da nasara a ƙarshe sai mu koma sama inda malin ce adda'u waddawa'u wato cuta da kuma maganin cuta me ya haifar da matsaloli a cikin aƙidun mutane me ya haifar da matsaloli a cikin rayuwar mutane shine cutar sannan kuma menene maganin waɗannan cuta da ake fama da ita maliki cewa walamma ba'udat binal azmanu an ƙurunin khairiya yayin da zamani ya nisa da mu daga ƙarnoni nan na alkhairi da manzan Allah ya faɗa shi ne ƙarnin manzan Allah da na sabansa da na tabi'ai wata sha'abat alainar umur al'amura suka yi mana rassa wa kasratul ahwa'u san zuciya suka yi waita wa zaharatul bid'o'i suka bayyana وتحقق ما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labari ya zama ya tabbata min tafarruq fi din wal ikhtilaf na rarrabuwa a cikin addini da sabani wa galabatul jahli da rinjaye jahilci wa qabdil ilmi da anshi ilmi wanda rasu kathiri min ma'alimul islam da sidewar mafi yawa cikin ma'arin wato ginshiƙai na addini wadi'atil amanu amanatu aka tozartar da amana bi an wasidal amru ila ghairi ahlihi ta yadda aka ga jingina al'amura ga waɗanda ba su ne suka cancanta da shi ba wata kallamar waibidatu fi amrin amma sannan 'yan bana bakwai waɗanda ba su nuna ba suka ringa magana a cikin al'amur da ya shafi al'umma gaba ɗaya ونسي كثير من ونسي كثير من المسلمين حظا مما ذكروا به da yawa cikin musulmai suka manta rabon da aka ba su da abin da aka tunatar da su da shi walukiyat bainahum al'adawatu wal baghdha sakamakon wannan abin sai zama an jefa adawa da ƙiyya tsakanin su wa ghayyaru ma bi anfusihim min ni'matillahi azza wa jalla ya zama sun canza abin da ke tare da su na ni'imar Allah maɗaukakin sarki mai buwaya fa gayyara ma bihi min tauhidihi wal ulfa wal muhabba shi ma Allah sai canza masu na tauhidinsa ya zama suna taɓa shirka wal ulfa da sabo da haɗin kai wal muhabba bainahum da kuma ƙauna tsakaninsu sai Allah ya canza masu shi ma wa tamkini da dinihim Allah ya canza tabbatarwa da yake zai da addininsu sai ce allazir tadalahu wanda ya yarda a gare shi kun fahimta aka canza yanzu muna ji muna ga na kuka ake cewa ana cutar musulunci da musulmai amma asali su waye matsalar ba kafiran ne matsalar ba su musulmin su ne matsala ina fatan kun fahimci abun nan amma ba kafiran ne matsala ba sai yake cewa fa'adahu shadaran madaran sai musulmi saboda wannan canza da kai sai suka zama a warwatse shine shadaran madaran suka wayi gari a warwatse hanu alallahi wa khalqihi musulmin suka zama sun wulakanta a wajen Allah madaukakin sarki da kuma wajen halittun Allah din ya zama babu kwarjini a wajen Allah babu kwarjini a wajen mutane kuma wata kalabal adaw alaihim abokan gaba suka yi ca a kan su ne ta kalaba shi ne suka yi ca yadda kare ke karnuka suke zuwa kan mushe haka aka yi musulmi gaba ɗaya min kulle hadabin wasaubin ta ko'ina shi ne kulle hadabin wasaubin ta ko'ina tudu da kwari gaba ɗaya ko'ina ya zama an rutsa musulmi walasna walillahi alhamdu mimman yu'alliqu masaibahu ya ce tare da godiya ga Allah mu waɗanda ba mu kasance cikin waɗanda suke rataye masibinsu ba bi makar ahal kufri wal ilhad da makircin kafarai da kuma waɗanda suke masu karkata daga cikin hanya ta gari wa in kana makaruhum litazula minhu aljibal malin sai ya ce ko da yake su kafaran fa da mulhida makircinsu zai iya kau da dutse wanda yake kafa a ƙasa amma mu dai ba ma ta'allaka matsalolinmu ga kafar mu ce su suka kaza kafare sun mana kaza kafa sun mana kaza a'a muna ta'allaka matsalar da mu kanmu ne mu gyara sai ga Allah ba mu nasara wai da ma zalika min inda anfusina yace kaga dukkan wani abuwa da kafar suka samu iko akan mu to daga wajen mu ne aka samu matsala wa mimma kasabata aidina kuma saboda abin da hannan mu suka aikata ne malice awalan ma asabatkum musiba Allah madaukakin sarki na cewa a yanzu haka duk sanda wata musiba ta same ku qad asabtum mithlaiha alhalin kun samu ninki biyun irin wannan musiba din qultum sai ku ce anna hadha ta ina wannan abin ya faru ma'ana yakin badar da uhudu a badar musulmi sun samu kafare saba'in sun kashe saba'in sun samu kaza uhudu su ma sai aka ɗanɗana masu shigin irin haka suna cato ta yaya aka kafare suka ci nasara ƙala Allah sai ce ƙul huwa min inda an fusikun wannan nasar da kafa samu ba sun samu saboda su kafare ba ne a ku ne kuka haifar da matsala ina fatan fahimta daga wajen ku ne aka ci yakin shi ne lokacin da sabon suka canza wasu daga ciki ba ba wa duka sabon ba an ce wannan roma ta tsaya kan dutse kasa sako suna ganin an ci nas kafare sai suka sako suka kauce wa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai Allah sai zara hannun shi ina fatan fahimta sai bar mu masu ƙarfi wanda suka fi ƙarfi su ci nasara aka ju aka ɗanɗana masa azaba ina fatan fahimta wannan abu amma kullum muna tariki ana wajen cewa kada ka ji wannan magana ka ce ga sabbin suna abin a a ƙarshe Allah ya ce duk ya yafe musu wannan abu wala kada afa anhum Allah ya yafe musu wallahi dhu fadl alal mu'mina Allah shi na fala ga mu'minai ina fatan fahimta babu shakka sun saba Allah shi na retin din matsalar cewa gashi da suke ma sabawa din ina fatan fahimta amma mai hukuncin da Allah yi shi ne ce ya yafe masu kuma ya fala ne a gare su kuma kira da suna na mummune kuma ya ba su ma aljanna ina fatan fahimta wannan daraja ce to kakka ce ka barka fasara ai kaga mutanen banza ne kaza da kaza a hirka kuskure ko sabo ne zaka halaka jama kun fahimta to abul sama da ya kawo wannan aya shine cewa kada mu ringa makala matsalolinmu da kafarai a'a mu ringa tuna cewa mu ne muka ba da kafa Allah ji kan mala albani yake cewa shi ba wani mutum matsala a duniya a wajen shi ba wani mutum wanda shi ya zama mai matsala babu kuma in kai ka isa kai ma baka taba ganin wani matsayin matsala ba kai kai ne matsalar kanka ina fatan kun tona abun an jirwa sai ka ka fadi sai ka ce ito makota ne muna jarabawa ne wannan surutu shi yasa da kaza kaza ka zama wawa ba shi ne matsalar ba ba lacira ne matsala ba kai kai ne matsalar kanka je ka gyara ka fito da ƙarfi in an kada kai a nan a test ba za a sa ka jira yadda aka ce ka kai fasi idan kai ka gyara da kanka kenan kun fahimci abu to haka musulmi idan suka tsaya da gaske kafirai ba sai wani abu in sun ba Allah inna Allah la yaghayyiru ma biqawmin hatta yaghayyiru ma bi anfusihim Allah bai canza mutane sai suka canza da haka Allah ya mana alƙawarin nasara Allah zai tada magana a'a to amma fa idan musulmi suka canza shi ma Allah sai canza musu da haka dukkan wata masifa da kake gani take sa musulmai daga wajen musulman ne take kullowa muna fata an fahimci wannan abu da za a gyara shi kenan za ga nasara ta dawo Allah samu dace malik sake kawo nan aya wacce sota al-imran 165 wanda ce ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na wata masifa to bai ma kasabata aidikum ba ka kurin Allah kiro don azabtar da ku ba saboda abin da hannanku suka aikata ne wai afu an kathir to kuma Allah ma na yafewa su ga daga abubuwa da yawa da kuke yi wanda su abun sun cancanci a muku hukuma kan shi amma sai Allah yafe ba ba kuma sani ba malin ce sotin shura wanda ita ce sotin shura aya ta 30 kun fahimci abun ko so wannan yana karma mana cewa menene illoli na masifa canji a aƙida canji a tauhidi canji a rayuwa shine da'u me iya haifar da wani abubuwa din shine mu da kanmu ne muka canza sai Allah canza abubuwa din to me da wa sai ce fa'iza waqafna ala da'i idan har mun iya fahimtar cutar da ta shafi musulmi wal mardu wa asbabihi muka fahimci wal mardu wa asbabahu da cuta da kuma abin da ya kawo cutar sahula alaina ilajuhu sai magance cutar sai mana sauka sai sauka a gare mu wa qad awdaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dalika bi wasfi ad-da'i dawa wa dawa ai manzon Allah sallallahu ya bayyana qarara ta da siffanta cuta ko ba da magani fi qauli ta'ala inda Allah yake fada ga fi qauli inda manzon Allah yake cewa idza tabaya'atum bil'ina idan ku kuma kuna cinikin ina bai'ul ina shine cinikin da ake yi na abin nan kamar ya fi kama da cikin riba haka shine ka sayo da mutum kaya ka ƙara mai kuɗi da wayau misali ka zo siyan a mutum zo rance a wajen ka suka ce babu kuɗi amma ga mashin ya siya sai je sai da an shi kuɗin sai bayan ya sai mashin ɗin ko motar ko na baka sai kuma ka dawo kai ɗin sai ka sai wannan motar a hannun shi kuma ko mashi ɗin amma da kuɗi ƙasa daidai sai a wajenka kuma kun fahimci wani abu kun gano wani misali don zo nan mai kenan wa yau ne ba shi da ruwa ne madan ya ce ga naira dubu ɗari ka dawo da dubu ɗari da goma sha biyar ko da ashirin amma sai ce a to ga mashin da nawa kai siya dubu ɗari bayan ya siya dubu ɗari a rubuta an bashi rasidi to kuma ina za ka da shi sayarwa zai to ga wasu 'yan kuɗi baro tun da dai wannan kuɗin dai wani ya kawo bari mu siya tun da can sayarwa ma za ka in ka je can nawa za ka sayar ce dubu tamanin to sai ɗauki tamanin kuma sai ba sai a shi mashin ɗin da rasidi ɗin sai a je nan wajen in ya tashi nawa zai kawo wancan mutumi ɗin dubu ɗari amma a hakika nawa karanta mashi tamanin karanta mashi wannan shine bai'ul ina ko haka bane haka mutane za su kawo mashina yau ka gama ko sai a go a jiba mashina ga su nan nawa nawa dubu ɗari uku da hamsin hamsin sai kuma an sa kuma shi wanda ya kawo ɗin yana gefe da kuɗin shi a jaka sai kuma sai dubu ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin hamsin duk nau'in da bai wa ila to dan musulmi annabi ya ce ko karga wannan ciniki din wa khasum aznab al-baqari kuka koma kuka rike bindinan shanu wannan kinaya ce akan mene wato kiwo ko ka mai da aikin kiwo shine dame ku waraditum bizar ko ka gamsu da gona shuka wa taraktumul jihad fi sabilillah ko kai watsi da struggling wajen taimakon addinin Allah ba kowa ya zama yake taimakon addinin Allah ba jihad fi sabilillah ba wai sai sara da takobi da harbi da bindiga ba a'a struggling wajen taimakon addinin Allah ina fatan fahimta zuwa masuntar da maguzawa gina masallatai duk abin da ke zai promoting din addini da ana ce da shi jihadu fi sabilillah hakan ta kama a buga buga shi ma jihadu fi sabilillah ne to idan kuka watsi da wannan abubuwa din kuka rike wancan din annabi ya ce sallallahu alaikum zullan Allah zai sallada muku kaskanci a rayuwa la yanzihu ankum Allah ba zai cire kaskanci daga gare ku ba hatta tarji'u ila dinikum har sai kun koma addininku tukuna ina fatan kun fahimta to kun ga wannan annabi ya siffanta mene me ya jawo musulmi kaskanci da ake cikin zu shine wancan abuwa bai'ul ina akhd bi aznabil waqar da kaza da bar jihadi wanda su wancan duka suna nufin mene duk sanda musulmi suka koma suka yi rukuni a duniya suka tare duniya ce a idansu su addinin Allah shi kuma ya zama sama-sama shaf-shaf ake ba a bashi koyar da ya kamata ba to an kira fushin Allah kenan tun gane hadisin kuwa idza tabayatun bil ina ko wa akhadhtum aznab al baqar wa raditum bizar wa taraktumul jihada wancan abu da lissa annabi lissafa yana cewa an koma duniya har ma ana halastawa kai haram ta hanyar dabara kuna ma'aikata za a zo da kuɗi sai ku zauna ku yi boca ta ƙarya da lissafi da wasu abubuwa kawai a ciccire wasu abubuwa kawai shi kenan sai a halasta wa kan abu a ƙi wasu suna da za a sa wannan kuɗin da wannan abubuwa kawai sai a zama an bajet ɗin kuɗin ku ku mutane state ko gaban ko jiha ko ƙasa ba san wannan abun ba ku kaɗai ku kumwara saboda kun canza abin suna ina fatan fahimta to duk kuka aka Allah zai haɗa ku da ƙasƙanci kuka bar addinin Allah to wannan shine asalin abin da ke damun musulmi a yanzu sai ce fala makharaja mimma nahnu fihi illa birju ila dina ba makaba ba mafuta daga halin da muke ciki sai dai fa mu koma zuwa ga addinin mu wallazi yatamassalu fi ilmi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallama wanda yake kwatanta mana wato a wajen sanin ilimin littafin Allah maɗaukakin sarki da kuma sanin ilimin sunnan manzan Allah sallallahu as-sahiha an-naqiyya wanda yake sunna ingantacciya tsabtatacciya bi fahmi salafus salih radwanullahi alaihim da fahimtar magabata na gari da Allah ƙara masa yarda wal amalu bihima bayacin an samu ilimin kuma da zama ana aiki da su li'annahu la yaslu akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha biha aw awwaluha domin ƙarshen wannan al'umma ba zai gyaru ba sai da abin da na farkon sai ya gyaru wa ma lam yakun yawma idhin dinan duk abin da bai taba zama addini a wancan lokacin lokacin salam ba la yakun yawma dinan a yau ɗin kuma bai taba zama addini ba wai ma yazidu al-amra jala'an abin da ya ƙara fito da abin fili qawluhu alayhi salatu wassalam shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa innahu may ishminkum fasayra ikhtilafan kathira duk wanda ya tsawo rayuwa a cikin ku zai ga sabani mai yawa fa alaikum bi sunnati idan aka ga wannan saban to ku rike sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin min ba'di da sunnonin khalifofi shiriyu bayana wanda su zo a bayana addu alaiha bin nawajid ku yi riko katakam da turaman haƙuri annawajid jami'in najira shine turmu hakuri ku rike sunna ta gam ku rike abin da magabata kalifofi suke akan shi gam kar ku saki wannan abin wa iyyakum muhdathatul umur annabi ce ka shejin ku da fararun abubuwa cikin addini fa inna kullu muhdathatin bid'a domin duk sanda wani abu zama farare a cikin addini ya zama bid'a muna alakanta da addini saboda kada wani ce ai fanka ma da gulob da kaza kaza ba shi ake magana ba kirkira a bakin addini shi ake cewa bid'a ina fata mun fahimta amma kirkira kamera fanka carpet wani wani ba shi da shi bid'a domin ba addini ba yana abubuwa din don haka an ce duk abin da kake cin addini ya zama bid'a wa kullu bid'atin dalala dukkan wata bid'a kuma wannan bata ce ina ina fata mun fahimta so wannan shine wasfu da da wasfu dawa maganin matsalolin da ake ciki maganin waɗannan fitintunu to shine a kirke sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malin ce kullun yadda i wasla bi laila kowa yana da awar cewa laila tashi ce ina fatan fahimta wannan wani baiti ne amma ya zama kaman karin magana kowa cewa yake laila tashi ce in aka ce ai laila ta fi sona wannan ma ce laila ta fi sona ai ta wace ga yanda muka yi da ita to wa ke da laila din ma'ana malin zai maka shara kowa ai to zai ce shine ke kan sunnan manzon Allah to a za mu gane suwa sai kan sunnan manzon Allah ta gaskiya malice fa in qala qa'ilun idan wani mai fada yace amma ma yarju ila al-aqaid fa lam yajtami ahlul islam ala ma kana alayhi rasulullah wa sahabi aw ashabu abin da ya shafi aqidu har yau a cikin musulunci mutanen musulunci ba su hada akan abin da manzon Allah da sabon suke akan shi ba bal kullu fariqin yadda idinahu kowanne yana da awashi ke kan addinin manzan Allah wayan tasibu ila millati yana dangantuwa zuwa ga addinin manzan Allah waya kuna kuma ko ne yana cewa na hannun ladina tamassakna bi millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mu ne muka riko da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa tabana dariqatahu mu ka ba hanyar sa wa man kana ala gairi ba na hanu alaihi duk wanda yake kuma akan abin da ba shi muke akan sa ba kana ala gairi dariqati to bai kan hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko ba ka abin ke ba kowa ce yake shi ne a kan sunna kowa ce yake ci kaza in dai ba ɗan shi'a ba amma kowa danganta kai shi ci shi ke da gaskiya to za a gane mai gaskiya shi ne malin sai ce fa kullum yadda i wasla bi laila wa laila la tuqiru lahu bi dhaka wato kowa yana da'awar cewa shine na laila in aka zo aka samu laila wani ya ce ke ce kin ce ke shine gwanin naki ka cewa ni ba ma san shi ba ina fatan fahimta to ta ya za mu gana ka zai bayani sai ce falami duk itibara hada ladi tanazana fihi da haka wannan abin da muke da tanazi a kansa bai kamata bai halarsa a tsaye ana kallon shi ba ma'ana sai abu kusan kowa ya ci gaba da yake kenan aljawabu ma ce amsa anna kulla fariqin min mubtadi'a kowanne bangare kowace jama'a cikin yan bid'a inna ma yadda yi annal ladhi ya'taqidu huwa ma kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna ma kawai yana da awa cewa abin da yake da annan ladiyya a taƙido abin da yake ƙudurcewa zuciyarsa kuwa ma kana alaihi rasulullahi sallallahu shi da abin da manzan Allah sallallahu yake a kansa li'annan kulluhum mudda'una shari'atar islam domin dukkansu suna da shari'a musulunci multazimina fi zahiri sha'iriha a zahiri kuma suna lazimtar wato alamomi na shari'a musulunci din ya rauna ma ja'a bihi muhammadun sallallahu alaihi wasallama suna ganin irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi gaira anna durqa tafarraqat bihim ba'da zalika sai dai bacin wancan imani na jumla gaba da suka yi amma hanyoyi sun rarraba su sun bi da su wasu hanyoyi daban ba na manzon Allah ba wa ahadathu wa ahadathu fi dinin fi dini ma lan ya'zam bihi Allah suka kirkirar a cikin addini abinda in Allah bai ba da izini a yi ba fa za'ama kullu fariqin idan kowane bangare sun riya annahu huwa almutamassiku bi shari'ati alislam shi ke riko da shari'ar musulunci wa annal haqq alladhi kama bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yataqiduhu wa yantahiluhu kuma abinda manzon Allah ya tsaya a kansa shine shi ma yake riki aqidar yake kudurci a zuciyarsa kuma abinda yake rike da shi kenan abinda wato shine yake addin da yake kenan غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث sai dai fa Allah madaukakin sarki bai yadda ba gaskiya ta kasance da waɗansu aqida ingantacciya ta kasance da wasu in ba wajen malaman hadisi ba li'annahum akhadhu dinahum wa aqaidahum khalafan an salafin domin su malaman hadisi sun anshi addinin su ne sun ansu aqidar su ne daga kalaf daga ɗan baya har zuwa ga salafus salih wa qarnan an qarni wato zamani da bayan zamani ila alintaha ila tabi'ina har aka kaga tabi'ai wa akhadhu wa akhadahu tabi'una an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tabi'ai kuma suka anso wannan addini da aqida daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa akhadahu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sannan sabon manzon Allah sun ansu aqidan ne daga manzon Allah tsira amincin Allah su tabbata a gare shi jama'a na fata kun fahimci wannan magana nake kullur cewa kowa yana cewa shike da gaskiya za mu gane wake da gaskiya din shine su duk wanda yan bid'a a dunkule suna dangantuwa zuwa ga sunnan manzon Allah da cewa su ne musulmai na gari su ne kaza da kaza ina fata fahimci wannan abu to amma an ka bi su sai ga sun saki hanyoyi na manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam suna dangantuwa zuwa ga mene ga wasu ra'ayi ga wasu jama'a ina fatan fahimta to ya za a gana aqida tunda kowa dangantuwa ga manzon Allah shine su malace to mu aqida ahlus sunna salaf za ga cewa farwaya ake ina fatan fahimta yanzu aqidar da nake da ita a yau nake kan da ita a matsayina salafi da wanda wanda malamin suke salafiya za a ce maka gata shine muka sa ma littafin aqida din muka sa mai sharhi idan an sa kitabu tauhidi mai waka ce abu wahab ya rubuta in an sa ashabul hadisi ka ce wani rubuta in an sa ka ce wani rubuta a sai muka sa maka wannan fadakan kitabu tauhidi su wasu rubuta din tana da isnadi shine yanzu wannan kitabun shari'a al'ajuri idan muka ce maka aqida mu game da Allah madaukakin sarki cewa Allah yana ji yana gani Allah yana magana yana saukowa daga sama asusun dare ƙarshe ba kawai za mu ce saboda e muna gan saboda ai Allah jauhari ko ba jauhari ba ba wannan za mu kawo gaba ba ba za mu ce saboda malam wani shi ne kaza za mu ce maka kala haddasana fulan hafs har zuwa ga wanda ya karanto karatun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salaf su kadai suke wannan ahlus sunna su kadai ke da wannan isnadi din amma dan Allah wanda ya ce bai da Allah na sama ba ya faɗa maka isnadin shi wanda shi Allah ba sama yake ba yana da isnadi a wannan maganar kun san isnadin shi yana da shi shine akhdalu ina wadan fahimta shi ne bin taymiya ce wa isad wa idastadalla yaqulu qala al akhdalu qubhan liman nabada al qur'ana wara'ahu eh wa idastadalla yaqulu qala al akhdalu shi bin taymiya ce shi dai aqidar shi aqulu qala allah jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wala ata'awwalu yace masdarin shi na aqidarsa shine Allah yace annabi yace annabi Muhammad yace sannan kuma wala ata'awwalu bana marfada nasoshin ce su koma yadda nake so zan bi sai da suka zo ne ina fatan fahimci wannan abin amma wacce saur kuma masdarin su na aqida fa menene wai zai sadaro abin me farkon baitin ma qubahan liman badal qur'ana wara yace tir da wanda ya dauki qur'ani aje gefe ya dau sunna aje gefe wa'in zasu tadalla idan ya tashi kafa hujja ya qulu sai ka ce akhtali ya ce kaza kun san abin da ke ishara kai shine Allah ya ce ar-rahmanu ala arshi sawa ga hadisin jariya ni ahlus sunna sun ce Allah yana sama saboda annabi ya tambayi wata baiwa ina Allah yake ta ce Allah na sama annabi ya ce mu'mina ce ina ka samo kai salafi sai ce waƙala haddasa fulani a cikin sahih muslim har zuwa hadisi ga zuwa ga manzon Allah da isnadi tirintirin imam al-ladika ya roto imam al-ajuri ya roto ibn khuzaima cikin kitabu ya roto sai ta kawo maka ga sunan malam suka roto da isnadi har zuwa ga maganas ina fatan fahimta to kai da kace a Allah ba za a ce yana sama ba kai da cewa Allah ya ce arhaman al-astawa amma ba za ka da ce yana sama sai da kace mulkin Allah ya mamaye sama ake nufi to yanzu wannan magana ka kawo tana buƙatar waye faɗe ta kun fahimta sai mu ce to kai ɗan bida ina ka samu naka mun faɗi ga namu isnadi din mun faɗi qur'ani mun faɗi sunnan manzon Allah sallallahu sannan ga kuma dalilai ga cikin magabata wani mujahid ya fassara kaza aqawu ya fassara mu dukka kawo da isnadi to kai kuma ina naka isnadi sai ce eh to ai akhdal ya faɗa a cikin baitin waƙarsa laqad istawla bishrun alal iraqi min gari saifin wala damin mihraqi kaji fa sai ce aqal ayya ce laqad istawla bishrun alal iraqi bishr ya iya mamai kasar iraqi ya kwace ta ya ci ta da yaki istawla sai ce kaga istawla shine ma'anar istawa la hawla wala quwwata illa billah Allah sakuna gar abu shi fa Allah cewa istawa shi kuma sai fassara da istawa da istawla kuma istaula shine galaba kai galaba kan waɗansu sai ce to kaga ai kaga sai a fassara wancan aya da mene da baitin wancan shiwa ne aqdalu shi aqdal da ma kirista ne ba ba ma musulmi bane tukuna to kun ga da muke da bambanci da su mu aqidan mu da muke akan ta da isnadi qur'ani da hadisi da maganin magabata cirin zuwa gare su su kuma fa masdarin shine mene imma dai waƙe-waƙen wasu wanda ma kun ji arna ne ba ina fatan fahimta in ma kuma muwallan kansu idan sun yarda da ayar ko hadisin sai su juya waɗannan ayar da hadisin mene su ba su ma'anar da kwata-kwata ba su ɗauka gaba ɗaya shi sa to ana malai ke cewa fa idan kun lura wanda suke kan gaskiya tun da kullum yadda iwasar bilaila kowa yana cewa laila tashi ce ma'ana kowa yana cewa shine akan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za mu gane shine waɗanda suke an so abin da kai tsaye daga ina daga mishkat daga wato maɓuɓɓuga ta sunan manzan Allah dole su ne akan gaskiya waɗanda kuma suka bar wannan hanya su ne akan ɓata malin ce wala ɗariƙa ila ma'arfati ma da a ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi babu yadda za ka san abin da manzan Allah ya kira zuwa a kansa min addinin mustaqim na addini mai ƙaƙƙi wasira'il qaumin da hanyar ke miƙaƙiya illa hada dariq alladhi salakahu ashabul hadith sai fa wannan hanyar da malaman hadisi suka dauka suka shiga shine tabi hanya tirin har zuwa ga manzon Allah din sai malai ke cewa amma sa'irul firaq su ko sauran ɗan ƙungiyoyin addini faɗalabu dina labi ɗariƙi sai suka nemi sanin addini amma ba ta hanyar da ake sani ɗin ba ta hanyar larabci ko ta hanyar wasu mutane li'annahum raja'u ila ma'qulihim saboda su suna koma ne kan abin da hankalinsu ya basu wa khawairim da abin da zuciyarsu ta buga masu wa ara'im da ra'ayoyinsu fadalabu dina min qibalihi sai suka nemi adin ta fuskar wancan din fa idza sami'u shay'an min kitabi was sunna idan suka ji wani abu na qur'ani ko sunnan manzon Allah araduhu ala mi'yari uqulihim sai su kawo shi su gwada da ma'aunin hankalinsu ina fatan fahimta madadin su makoran da sunna din amma sai su kawo su auna su da hankalinsu idan hankalin ya amsa fa idistaqama qabiluhu idan wannan nasin na Qur'ani kwa sai sun tabbata sun yi daidai da hankalin sai su amsa wa in lam yastaqim fi mizan uqulihim idan kuma hankalin su bai iya amsa wannan abun ba raddu sai su wa ida wannan Qur'ani da hadisi din fa idza darru ila qabuli dai zama an matsa an kure sai zama dole sai sun anshi wannan hadisi ko qur'ani din harrafuhu bi ta'wil ba'id sai su canza ma'anar aya ko hadisi din ta hanyar kawo tawilin ke nesa da daidai wal ma'anil mustakarha sai kawo mashi ma'ana wanda ke a bakyama kamar da baku misali fahadu alal haq sai suka karkace daga kan gaskiya wa zagu anhu suka bauɗe wa gaskiya wa nabadhu dina wara'a zuhurihim suka watsi da addinin can bayan bayan su wa ja'alu sunna tahta aqdami suka mai da sunnan manzon Allah karkashin kafafuwan su ta'ala Allah amma yasbuna Allah ya daukaka daga abin da suke siffantawa na watsi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to anan a ƙasa malam kun ga sauke wata lamba sai ce qad ta'assara kathirun min du'ati aslina mimman yantamuna ila ahli islam bi hadhihi madarasa min amsali abi rayya wannan karatu yana da yawa kuma yan mintuna rige mana kadai ina gan zamu ja burki anan sai Allah kai mako na gaba sai mu tashi akan wannan gaba da tattauna akan madarasatul aqlaniyina wato makaranta yan mun gabatar da hankali akan nasoshi na Qur'ani da sunnan manzon Allah da kuma waɗannan irin mutane su Muhammadu Abirayya da irin su suna nan da yawa ire-iren su suke yan bid'a ne suna lalata tunanin musulmi kuma sun rubuce rubuce kuma rubuce sun shiga cikin mutane wawaye suna ɗauka kuma suna karantawa Allah samu dace za mu ja mulki yana insha Allah ta'ala sai mako na gaban Allah kai mu abu da muka faɗa dai Allah ka ba mu lada kurakure kuma Allah ya fi mana ya cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah